بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى ما سعى البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa da ku a wannan yammaci ta ranar litini da ran talata yau muna biyar ne ko ga watan rabi'ul thani hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 daidai da 31 ga watan goma shekara ta 2022 mun sake haduwa a wannan masallaci mai albarka haduwar da ba bakuwar haduwa bace kamar yadda muka sani a masallacin Darul Abrar wanda aka fi sani da masallacin marigayi alhaji halilu musa allah ji kansa da rahama domin shikashe dauran daya daga cikin littattafai guda hudu wanda aka ɗauko jeren giyan dauran su tun daga farko idan ba manta ba ni na fara buɗe wannan daura da karatun littafin wa bashirin sabirin kuma ka yi bishara ga masu haƙuri wanda Allah ya kaddara cikin ikonsa mun karkare wannan littafi a cikin zama guda uku sannan malam nura ya mana littafi na biyu shine ahkamu salatul marid wa taharatu wato hukunce hukuncen sallan mara lafiya da yanda mara lafiya yake yin tsarki sai na uku wanda malam nura yayi shine alij nafsaka bi fatihatil kitab bushra li kulli marid wato ka warkar da kanka ka yi amfani da suratul fatiha ka warkar da kanka wannan littafi bishara ne ga dukkan wani mara lafiya wata mu masu lafiyan mun ji amfanin da muka ji wanda dan uwa malam nuruddin abubakar abu abdurrahman hafizahullahu ta'ala shi yayi mana wannan littafi to a yau in Allah da zami khitamuhu mis ko za mu cike jeren giyan wannan jaka wanda malamin da ya yi ta ko malaman da suka tattaro waɗannan littattafai sun yi mata suna da haƙibatu shifa wato jakar waraka mun ji waraka na gangan jiki mun ji na imani mun ji kuma na tattali domin gobe to insha Allah ta'ala yau littafin da ke hannuna shine littafi na hudu kuma shi ne littafi na ƙarshe a jeren giyan waɗannan littattafai wanda aka yi masa take da addu'a'u silahul mu'min addu'a takobin mumin wa ƙwana rabbukum da'uni astajib lakum shi takensa kuma ubangijinku ya ce ku kiraye ni ku roƙe ni lallai zan amsa muku addu'inku da kiraye-kirayenku in Allah mai kowa mai komai ya yarda muna fatan wannan littafi ba zai wuce zama uku ba shi ma kamar yadda takwaransa na farko ya yi yau zai zamto rana na farko gobe talata malaminmu mala abakar jumara gida da zaria a fizahullahu ta'ala yana karatu a masallacin bakin kasuwa bayan sallar magariba saboda kusancin wurin da kuma mahalartan kun sani muka tsallake ranar talata saboda karatunsa saboda haka a gobe talata ba za mu yi karatu ba sai ranar laraba ranar alhamis kuma in Allah da shi ne za mu kammala littafin ina yi muku albishir mai faranta rai da littafin da ɗan uwa malam nuruddin abubakar zai yi a bayan wannan in mun kammala wannan akwai littafi na musamman wanda mun zo darasi na ƙarshe a ran da za mu gama wannan za mu sanar da ku sunan littafin don a tanaje shi zuwa la'alla lokacin da shi malam yanke mana la'alla sati na sama ko satin da za mu shiga bayan wannan kila shine lokacin da zai fara mana wannan littafi din fatan mu Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon faɗin duk abin da yake so yadda da shi ya nisanta zukatan mu daga riya ya kuma nisanta harsunan mu daga tuntube ya ba mu ikon faɗa abin da zai zanto alkhairi a gare mu da al'umma baki daya yan uwa musulmi kamar yadda muka ji sunan littafi addu'a silahul mu'min addu'a ita ce takobin mu'mini ko shakka babu dukkan wani ma'abocin sanin ya kamata a cikin al'umma musulmi zai fahimci matukar muhimmancin wannan littafi ko da ba a yi masa wani fashin baki ko shimfiɗa game da muhimmancin addu'a ba a rayuwarsa kuma da gaske abin ban sha'awa shine shi wannan littafin kamata ya ko an gama karanta shi tun daga shi karami ne da ke shiga aljihu ya zamto yana tare da kai saboda malam ya kawo mana wasu nau'ukan addu'o'i wanda ya ciro su daga alkur'ani kai tsaye kun san addu'a sai an koye ta addu'a sai an koye ta in ba haka ba mutum zai je ya rinka kira makanshi ukuba da musiba da bala'i ya tsammanin alkhairi yake kira makansa ko da da ayoyin alkur'ani zan muku misali guda ɗaya akwai wani littafin addu'o'i wanda yana nan ya cike gari kuma ya cike duniya wanda ake ce mishi rabbana guda arba'in din nan kila da yawa sun san wannan littafin 40 rabbana haka suke rubuta a jikinsa littafi ne da ni na yi sana'an printin na san an buga shi adadi babu iyaka na sha gani katan katan da ake bugawa ake wallafa na wannan littafi amma abinda za ka yi mamaki idan ka ɗauki littafin kana karantawa a cikin addu'o'in da aka kawo hadda na roƙon makai bala'i da musiba da halaka duka yana ciki ba kowace rabbana ne don kaji an ce rabbana a cikin alƙur'ani sai zamto wannan rabbana ɗin alkhairi ake roƙa da ita ba ina fata mun fahimci wannan so za ka ga an kwaso irin waɗannan an sa sa su waɗannan littafai din kenan sai wannan ya nuna cewa ashe hatta addu'a din sai ka koya kuma aikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da cewa addu'a koyanta ake kamar yadda ake koyan alqur'ani da sallah ina za mu fahimci wannan shine fadin sayyidina abubakar radiyallahu anhu da yazo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanaddani wasu addu'o'i wasu kalmomi wanda zan rinka roƙonka da su a cikin sallata kun ga dai sayyidina abubakar na farko ba ƙuraishi ne ba ma ba larabe ba kadai ko a larabawan yana cikin ƴan ajin tabarkalla saboda ba ƙuraishi ne shi asali ma sun haɗa dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an haife shi a cikin larabawa ya fito a dangi mafi daraja a cikin larabawa kuma babu abin da za ka faɗa da kalmar larabci da za ka ɓoye masa amma duk da haka da yake ya san Allah ta'ala yana cewa wa in tuɗi'uhu tahtalu har sai idan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama biyayya ne sannan kuka shirya sannan kuka dace da abin da ni Allah zan muku rahama sai ya sa sai na abakar radiyallahu anhu su ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi ka koyar da ni wasu addu'o'i na'am ai baya na ya fita me ake bukata to mu dakata ko mu ci gaba na'am kamar yadda muke faɗa shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar yazo wurin sa yake cewa ka koyar da ni wasu addu'o'i da zan rinka yi a cikin sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi fadin ya nemi tsarin Allah daga azaban wuta ya nemi tsarin Allah daga azaban kabari ya wa'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat ya nemi tsarin Allah daga fitintunun rayuwa da mutuwa Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik wannan kun ga addu'a ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sayyidina abubakar tare da cewa sayyidina abubakar shine mutum mafi daraja da matsayi a cikin wannan al'umma idan ka cira annabinta to sai wannan ke tabbatar mana da cewa ashe addu'a koyanta ake yi kamar yadda a cikin wannan littafin za mu zo ku ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani yana addu'a sai ce kash ina ma da ba haka yi ba da ya faɗi haka ya ce dama ye kaza ye kaza wani da ya ji haka shi da ya zo addu'ansa sai ya faɗi yadda annan sulasulam ya faɗa a lokacin da bai san annan sulasulam yana jin shi sanda ya faɗi wannan addu'an ba sai aka ji annan sulasulam ce wancan mai addu'an shi Allah ya karba addu'ansa jama'a yana fata mun fahimci wannan to wannan abu ne na farko da ya kamata mu gane muhimmancin da darajar addu'an a karan fari sannan abu na biyu wanda shi ne ma da ya kamata ya zo a na farko shi ne addu'a tana daga cikin abubuwan da ake cutan mutane a cikinta ake zamar da waɗanda ba su yi karatu mai zurfi ba a ciki sannan kuma a rashin iya addu'a ya sa mutane suna zamun zamiya da sauka daga shiryan manza Allah sallallahu Alaihi wasallama ta yanda rayuwa tana ƙunshe ne dama da jarabawa idan yau mutum na cikin farin ciki da walwala to gobe za ka same shi cikin damuwa da kunci saboda kamala ta Allah ce in ba Allah ba ba wanda yake kubuta daga wannan shi yasa Allah ta'ala yake cewa wa annahu huwa abhaka wa abka Allah ta'ala shi ke sa dan adam ya murmushi ya dariya ya farin ciki kuma shi ke kawo kaddara almu'lima mai radadi wanda takan sa mutum kuma ya ji babu dadi a lokacin da gidan wani aka yi haihuwa ake masa addu'an barakallahu laka wa baraka a warakallahu laka fil mawhubi lak wa shakartal wahiba wa rizqta birrahu wa balagta ashuddahu Allah ya raya Allah ya sa mai amfanin iyaye ne Allah ya sa mai ba ana murna kenan ba a daidai wannan lokaci in ka zagaya zaka ga wani gidan kuma na cewa Allah ya ji kansa da rahama Allah ya baku hakurin rashi mun yadda da wannan to rayuwa na zuwa da ne da jarabawa wanda babu wanda ke fita daga ciki to idan jarabawa kuwa ta zo dan adam dole ya zamto ɗayan biyu imma an ya kuna najihan ya zamto ya ci jarabawa wannan ya ci excellent ya fita da result mai kyau a jarabawarsa ko kuma mutum ya fita da sakamako mara kyau Allah ka tsare mu to irin wannan ke sanya sai ka ga wani an jarabe shi ko dai a karyewan kasuwanci na jari ko kila faduwa a siyasa haka ne ko ko kila rashin lafiya ko kila mace ce aka jarabe ta da rashin samun mijin aure da wuri ko kila tana haihuwar 'ya'ya suna mutuwa ko kaza ko kila abokiyar zama wanda suke ce makishiya maimakon ta zo ta roki Allah mafita sai ka ganta ta fantsama ko ka ganshi ya garzaya zuwa ga wani boka wanda zai bashi kulumboto ko ya buga ƙasa ya masa duba duk kuwa lokacin da musulmi ya aikata ɗaya daga cikin irin waɗannan to tabbas ko shakka babu ya ja makan shi fitina ɗayan biyu ko dai zai yi kwana arba'in yana sallah Allah ba zai karɓi wannan sallan ba kuma sallah ita ce abu na farko da za a fara yi ma bawa hisabi a kai ranar alkiyama ko kuma na biyu ya butulce wa alƙur'anin da aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan zuwan da ƙur'ani zai ran alƙiyama ya ceci mutane masu karanta shi to shi ba zai taɓa samun rabo a cikinsa ba dukkan biyun nan babu wanda ke da sauƙi-sauƙi a ciki na faɗi waɗannan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadisi ingantacce yana cewa man ata arrafan أو كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم duk wanda ya taka da kafansa ji Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya jema wani al-arraf dan duba idan balarab al-arab ya kace arraf shine mutumin da ke buga ƙasa ya ya guga duba sai ce kai wannan takarar nan 2023 karka fito takara babu haske a ciki kun gane ko ko a ce an ɗauke wani ba a gan shi ba irin yadda ake an kidnapping din ba a ji labarinsa ba sai ya zo ya ce kai gashi nan dai a raye amma yana cikin wahala wasu ma duba tafin hannun mutum za su yi su buga su buga sai su kalla sai ce ai gaskiya a cikin kai dai ba za ka yi sarauta ba amma cikin ‘ya'yanka za a samu mai sarauta duk ana yin wannan wannan shi ne al'arraf annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya je wurin irin waɗannan mutanen aukahin ko ya je wurin mai kulumboto shi kuma wanda zai ce gab da rana za ta faɗi a raba ƙur'ani gida biyu daga ƙara alama ƙullaka a gefen hagu can ɗaya ɓangaren a dama sai a taka ɗaya a taka ɗayan sai a karanta wannan addu'a ɗaga murya sanda rana za ta fai sun ga wannan kulumboto ne ko a ba mutum wata laya ƙifa a ce in dai wannan layar tana cikinka duk wanda ka tunkara sai ya baka wannan kulumboto ne ko a ba mace ta ɗaura a maranta a ce in dai yana jikinki mijinki ya kwanta da ke kin gama da shi wannan kulumboto ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin biyun nan to faƙar kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya kwana da sanin ya butulce wa abin da aka saukar wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine alƙur'ani a wata ruwa ya ce lamtukbal salatuhu arba'ina yauma sai ya yi sallan kwana arba'in Allah ba zai karfi sallan ba idan ya ƙi yin sallan ya kafurta in kuma yin sallan duk da aka zunubi na jiransa na laifin da Kunga wannan barazana ce mai girman gaske wai din me ke janyo mutane wannan babin addu'a babin addu'a to wannan addu'ar sai ka ji ana akwai mai addu'a da kun faya kun akwai mai addu'an gobe da nisa wanda kuma duk sifa ce ta Allah inama amruna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun Allah kada yake banta da wannan duk wanda yace zai maka wannan ya ha'ince ka to wannan abubuwan da suka boyu wanda da yawa a yau daga cikin al'umma musulmi suka jahilce sa yana daga cikin dalilan da yasa muka ga muhimmancin mu karanta wannan addu'a dalili na biyu wanda zan takaita a kansa shi ne da addu'a ne kake ƙara jin ƙaunan Allah a ranka idan kana san kasan kana da wani ubangiji wanda duk girman matsalanka a wurinka ce babba idan ka ije ta a fadansa ta zama ƙarama to sai ka ji kana ƙara ƙaunan Allah sai ka ji kana ƙara son Allah ka ga biyan bukatunka suna biya sai a wayi gari kana son Allah kuma Allah shi ma yana son ka dukko wanda Allah ya so shi ko kun san fa innal jannata hiyal ma'wa a juya a je a dawo zaka tar da shi a cikin list din yan gidan aljanna ranar alkiyama dan haka yan uwa musulmi wannan shimfida ce takaitacciya wanda nake ganin muhimmancin dacewan mu bude wannan littafi da shi dan haka kamar yadda muka ji malam yi ma littafin taƙi da haƙibatu shifa wato jaka ta waraka wannan kuma shine na hudu littafi na ƙarshe idan kuka buɗe shafin farko na littafin da malam ya kawo wannan abin da na karanta sai wani take da wani waƙe wanda yake da ɗaukan hankali da kuma ƙarfafan gwiwa yake cewa wa inni la'adullah wal amru tayyib alayya fama yanfaku an yata an yatafarraja wa rubba fata zaqat alayhi wujuhuhu asaba lahu fi da'wati llahi makhraja kun gani ko ka gani mana ai ka wuce halabaka da mata ne tuzuru ne shi ko sar eh da matan shi to yana bukatan kai ga sha nan ka gani Allahu ya hadika koko baba yawwa malan yace baiti ne mai ban sha'awa wa inni la'adu Allah wal amru dayyiqu wal amru dayyiqun alayya kenan yace lallai ni dinnan wallahi so da yawa nakan roki Allah a lokacin da wani al'amari ya kunci a gare ni na rasa yadda zan yi kun gyara ko to kuma Allah ya saka muku da alkhairi yace fama yan fama yanfaku an an yatafarraja wato ba jimawa sai kawai in ga wannan bakin ciki da damuwar da nake ciki ya kwaranye wa rubba fata so da yawa akan samu matashi daqat alaihi wujuhuhu fuskansa ta yi kunci da ka kalle shi ka san yana cikin damuwa da tashin hankali amma sai a wayi gari asaba lahu fi da'watillahi makhraja a sanadiyar roƙon Allah Allah ya bashi mafita an jima sai kaga yana murmushi ko malam na faɗa muku duk girman matsala a wurin ka ce babba idan ta je fadan Allah karama ce karama ce shi yasa daga cikin wata addu'a da ni nake yawan yin ta ce Allahumma ya musir kulla asir yassir lana kulla asir fa inna kulla asirun ladayka yasir wa kullu muyassirun bi taysirik ni da ina yawan yin wannan addu'a Allahumma ya musir kulla asir ya Allah wanda ke sauƙaƙe dukkan wani tsanani ya kai wannan mai iko da isa fa inna kulla asirun ladayka yasir ni Allah na san duk wani tsanani wallahi ya zo wurinka ya zama sauki yana tsanani ne in ba a fadan ka yake ba ko ba haka bane yana wahala ne bai je wurin Allah ba fa inna kulla asirun ladayka yasir wa kullu muyassirun kuma duk wani wanda ka gani a cikin sauki da walwala ya Allah ni na san bi taisirika da sauƙaƙewanka ne da aka gani ni ma karamin alhaki a taimaka da Allah kai ma gwamnan jihar Kaduna wannan kana ga zai hana ka kana ga shugaban kasa ne zai hana ka to wannan shine rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma balle kai ma ubangijin sammai da ƙasa wanda ke da arzikin da ya fi ƙarfin bukatarka addu'a in ka san Allah kakan ji duniya saka yau baka da nauyi a kan a ko'ina a cikin daɗi ko a cikin rashin daɗi kuma wallahi in ka nace za mu ji a gaba in ka nace da addu'a ko ba za ta buɗe za ta buɗe ko ba a buɗe wanda ita kake kallo ba sai a zagayo da wanda ta fi ta sanda aka buɗe ta sai ka gane ashe ma wancan karama alhaki ne karama alhaki ne me wahalan ka dawwama yi ma Allah ne wahalan ka yi ladubban da ake faɗa waɗanda za mu ji a ciki. Mala ya ce, Bismillahir Rahmanir Rahim, wannan kamalan Usaini mun sha karanta bayanansa akan wannan ba sai mun koma ba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Mala ya ce, Godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai wanda yake samar da halittarsu kuma ya juya al'amuransu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi al'amin. tsira da amincin Allah tabbata ga jakadan Allah al'amin amintacce a wurin Allah amintacce a wurin salihan bayi wa ala alihi kuma tsira da amincin nan tabbata ga alayensa iyalansa wa ashabihi da sahabbansa gaba ɗayansa a tsahiri na tsarkaka ta ina suka samu tsarkin shine faɗin Allah radiyallahu anhum wa radwan لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة فولن نسوني سركاك الله يتي يا الدرس kafin a ji tasa amsan saboda su ‘yan gata ne kuma garanti Allah ya san su muminan ne na gaske sai ce su ma sun yadda yanzu wanda Allah ya wakilce shi karamin mutum ne ba karami ba ne ko aure za ka nema sai ka jana to a kira dai wanda ke da ɗan cika fuska ko wanda in ya faɗa ba za su ce a'a ba wanda dai za su ɗan ce kaza da kaza da kaza ta wani ya ce mun malam ina so mu je kai mamujin ƙanwata nasiha na ce to ya yi kyau ai sulhu ne tunda na san shi ɗalibi ne mun saba sosai na ce mu je muna fita sai ce mun yawwaya malam in mun je ko na ce mai na'am kaga bari ya ce in zo mu je ni ne zan sulma amma yanzu shi zai koya mu abin da zai yi dan adam kenan haka ake hakurin zama da mutane na ce mai na'am ya ce wato muka ji amalan ka bubbuɗe mai wuta ne irin ya ganta tsiraran nan yana kamanta da hannu kamar wuta a kwali take an yayya ga kwalin irin ya ganta firi sai na gane to ashe matsalan ba shi kaɗai mijin bane sai an yi gyara tun daga gida na ce mai to sai ne mai hikima muka keɓe dai in gane ma daga ina matsalar take don daga wannan magana kila sai ka je garin gyara ɗaya ka ɓata goma kuma yi tun da baka san hakikanin abin da ke faruwa ba to Allah ya taimake mu mala ya ce wa ba'adu amma ka'ida kamata ya mu ce amma ba'adu ko ita ce asalin sunnan faddu'a'u mala ya ce kun ga addu'a ya koyan uwa musulmi fariqun najati wallahi hanya ce ta tsira duk mai addu'a zai tsira in dai kana roƙon Allah to ko za ka ga abun mamaki wa sullamul wusul sannan addu'a sullam matakala ce na alwusul zuwa ga isa ga abin da kake nema na alkhairi da kuma kubuta daga abin da kake tsoro na sharri wa matlabul arifin kuma addu'a ita ce babban abin neman al'arifi na dukkan wanda suka san Allah su ne al'arifin wanda suka san Allah sani na gaske to kullum addu'a suke yi ga annabi Ibrahim nan da ya gama gina ɗakin Ka'aba ka duba fa ka gani ai a sa ka gina ɗakin Ka'aba ai kai ka san champion ne amma kuma da ya gama me yi addu'a rabbana taqabbal minna haka ya fada sai da ya addu'a yi ma ƴaƴansa yi kaza saboda ya san ita ce kadai hanyar da ke sa Allah biya bukata saboda Allah bai haifa ba ba haife shi ba lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bai haifa ba ba haife shi ba to ta yana za a samu abin da ke hannunsa sai ce Allahu samad Allah shi ne wanda ake nufatansa da jibga-jibgan bukatu ballantana ƙananan ma da ba sa ka kara sun karya ba duk girman bukata ka nufaci Allah da ita shi ne ma'ana as-samad wanda ake binsa da manyan bukatu kun ga fa yanzu ko mahaifinka da ya haife ka kaga dai kauna ta sa ya auri mahaifiyarka har ka zamto ɗansa kuma duk wanda zai ji bai san ka mahaifinka baya san shi duk wanda baka san dan shi bai san ka haka Allah ya halicci ɗabi'ar dan adam to amma duk da haka ka kwatanta matsa mishi da addu'a ka gani wata rana kana turo koba ne ke kai babu fayo kai hako tun fakan ya san koro ka za ka koba roƙon ba amma me ka fusata shi ya gaji in ban da Allah to shine malai ya ce ta ce abin neman dukkan masu me al'arifin masu masana Allah wa mutiyatu salihin kuma addu'a ita ce mutiya taguwa wato abun hawan as-salihin dukkan salihai duk wanda ke so isa ga Allah to ta addu'a yake yi wa mafza'ul mazlumin sannan kuma addu'a ita ce abinda wanda aka zalunta yake zabura zuwa gare shi shine mafza mutum yakan gaggawan zabura ga addu'a idan an zalunce shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce ittaqi da'watal mazlum ka ji tsoron addu'an wanda ka zalunce shi domin wallahi in ji annab sallallahu Alaihi wasallam ya ce babu shamaki babu wani abin da ke kare tsakanin addu'an wanda aka zalunta da Allah maɗaukakin sarki direct entry take da shi zuwa cikin sama da haka ka kiyaye zaluntar mutane cin haƙin mutane danne musu haƙi shiga mutuncinsu ko dukiyoyinsu ko mutum yana da haƙƙi a kanka ka ƙi ba shi haƙƙinsa to ka kiyaya wasu aka ce Allah ya isa su ce an mun saba da tana ci da ba mu kai inda muke ba Allah sarki jahili ai da ka san Allah da ka san fir'auna ma sai da aka tara mai kasa ya hau duk duniya ta ganshi da aka rubuta shi ko ba haka bane idan an ce da mutum yayi da an kama shi ai dan adam ne wannan yanzu barayi suka wuce nan da gudu ba sai ka ji jiniya hu hu hu hu yan sanda da sojoji na bi ba me ake tsoro za su tsere shi Allah fa la malja'a wa la manja minhu illa ilai ba mafaka ba matsirata wallahi sai an koma wurin shi inna ilaina iyabahum thumma inna alaina isabahum kowaye mutum sai ya dawo inda muke sai ya cin mana to shi yasa Allah shi ba sai wai nan da nan da kayi akama ala ai ba kamala ce sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin Allah ce dabara ne da makirci muke musu mai karbi da sifada shi yasa din mai zunubi ma yake ganin budi a zunubin sa to ya kwana da sanin yayi nisa da Allah wallahi yayi nisa da rahama wanda ke zunubi yake ganin matsala shine Allah ke masa takulkul ya juyo saboda ya tuba mutum na laifi yana ganin problem to alaman da sauran soyayya ne tsakaninsa da Allah amma mutum na saban Allah yana ganin nasara to an cire ka a lissafin masu tsira ne halakakke kake kenan haka tarihi ya nuna duk wanda suka yi dawa dagawa a ban kasa suka nuna isa su hamana su fir'auna su karuna wanda wanda yayi da mulki da wanda yayi da dukiya da wanda yayi da isa da wanda yayi kaza dukan sai da Allah ya basu suka cika duniya ta san in sun fai karfi a babin na adamtaka amma sai aka nuna musu a saman karfi sakon da ya fi su karfi shine Allah sai Allah ya rusa su sai karya su to shine anan malam yace ita ce wato abin zabura na waɗanda aka zalunce su wa malja'ul mustata'fin kuma addu'a ita ce mafakan masu rauni karka ga cewa ka bi karfin su kai ke da kaza kai ke da kaza ai talakawa ne bayan da suka iya da mu suna da wani ubangijin da shi ya fi karfinka kuma shi wannan ubangijin nasu yana da rundunonin da kai baka san iyakansu ba wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa Allah shi kadai san iya rundunoninsa daga cikin rundunansa akwai ciwo da cuta da rashin lafiya in ya sa a jikinka waye sai ya cire maka ka gama zagaye dukkan wani asibiti da zaka ka tafi Germany ka tafi India ka tafi sai an je a gama scanning a kashe miliyoyi ce wallahi ba mu ga komai ba haka za su ce ga mara lafiya na jin masifar raɗaɗi kuma suna cewa ba abin da suka gani kai wallahi wani likitan ma sai ya gama duba ka gaban idan ka ne ce wannan mutuwa kawai zai ku fita da shi ni na san waɗanda likitoci suka yi musu haka a kasan waje wallahi na sani ya ce wannan ajali ne kawai za ku ɓata kuɗin ku je ku je ku tanaji kuɗin ku yi wani abu ba zai tashi ba ba zai tashi ba ɗan indiya ne ce ba zai tashi ba kawai ya sainin a yi tashi ya tafiyarsa shi ne ko babban likitan ba wanda ya ce aikin ba shi ba haka nan aka nan naɗi aka dawo gida aka jira lokaci kuma ajali ya sauka ya iya kar kai mamaki addu'an wani wanda ka raina akan titi ka zalunta ta ta ja maka wani tun daga sama har ƙasa ba tun daga sama har ƙasa ba ina nufin shugabanni kadai ba fa ina nufin har mu ƙananan talakawa a kasuwanmu ba ma tauye mudu ba mu cuta yan uwan mu awo so nawa muke wannan ba mu yayya fama gari ruwa ya kumbura mahautan mu ba su tsoma nama a ruwa ya kumbura ya ja ruwa auna ma kilo da nama da ruwa ko ba a yi ba to ba shi ne Allah ta'ala saukar da wailun lil mutaffifin ba alladhina idza talu 'ala an-nasi yastawqun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum maqusuna liyawmin 'azim masu tauye mudu haka Allah ya faɗa alladhina idza talu 'ala an-nas in su zasu aunu a wurin mutane yastawqun su matsa sai an cika musu wa idza kaluhum in su zasu auna ka jefante ka siyan katako adadin sai kai guda 700 zuwa sama kaga dai an san zai wuya ka iya zauna ka kirga ko to in Allah da da laka sa ya zauna ya kirga maka sai kaga an yi cogi an zare wani wani katakon wanda sun kai guda 20 30 ko 50 bai cika ba yukhsirun sai a toye abinda ake kirgawa ko alwa idza qalu awwazaluhum ko za su yi awu a ce ai kilo kaza ne shine alwaznu wanda za a auna ta fuskar nauyi ba ta adadi ba sai a toye shugaban ƙasa ke wannan gwamna ke yi ciyaman ke yi talakawan ne da kuma kabarin da za a sa gwamna wallahi za a sa ka kuma wallahi duk talaucin don ka zama azzalimi ba zai hana Allah ya maka azaba ba wallahi al'awai saboda Allah ya baka damar da ba uzuri ba ba uzuri ba ne washe ne muke bukata da mu na ƙasa da su na sama su taho mu ji tsoron Allah mu tsirata ne shine abin nema amma in wani zai ki to inna rabbaka labil mirsad ubangijinka kenan yana madakata yana jiran kowa Allah ka tsiratar da mu malan yace bihi da addu'a ne tustajlibu daruratihim ilayhi tustajlibu ni'am ko da addu'a ne mutum yake amfani da yace janyo makansa amfani wa bimithlihi kuma da kwatankwacin addu'a ne to stadfa'un niqam ake tunkuda kishiyar amfani ita ce cuta da rashin jin daɗi malai cewa ma ashaddu hajatul ibadi ilayhi wai me ya kai tsananin bukatuwan bayi zuwa ga addu'a ya ku jama'a wa ma a'zamu daruratihim ilayhi kuma me kuke tsammani ya kai girman bukatuwan mutane zuwa ga addu'a irin wannan rayuwar da muke a yau لا يستغني عنه المسلم بحال من أحواله من الأحوال babu wani mutum musulmi wanda zai waye gari ya stagni anhu ya ji ya shi ya buƙaci bai da ya wadatu bai da buƙata zuwa ga addu'a bi hali min al ahwal a ɗaya daga cikin yanayin da yake ciki ba za ka taɓa fita daga wadatan addu'a ba idan kana cikin lafiya da wadata kana buƙatan addu'an Allah ya tabbatar maka da wannan lafiyar da wadatan ko baka ciki kana ciki ko idan mutum na cikin rashin jin daɗi ga ba su suka ga rashin lafiya ga kaza ga kaza ga kaza ga makiya sun tasa shi gaba yana da bukata Allah ya kwaranye ko bai da bukata yana da bukata to shine abin da malam ke cewa in dai mutum musulmi ne ba zai taɓa fita daga wajen bukatan addu'a ba kuma dama rayuwa gaba ɗayan ta ɗayan biyu ne ko dai kana cikin godiya ko kana cikin haƙuri ko haka Allah ya faɗa wa nablukum bil khairi wa sharri fitna za mu jarabe ku bil khairi ai ma'ana almal wal afiya za mu ba ku alkhair dukiya da lafiya wannan alkhairi ne jarabawa ce ana so a ga ashkur godiya in an maka ni'ima godiya ake nema wa sharri da kuma sharri inji Allah ma'ana ku ai anan al faqr wal mark shine talauci da ciwo Allah ta'ala ce fitna dukkan su jaraba ku nake yi ma'ana in ka samu kanka ɗaya daga cikin wannan in rashin jin daɗi ne ana so ka yi haƙuri dan ya ce wa bashir sabiri kuma mun karanta shi a farkon littafi wancan da muka gano mala ya ce wa amrun hadha sha'nuhu duk kuwa al'amarin da ya kasance wannan shine al'amarinsa a'a na yi tsallake ko wa du'a'u lallai kuma ita addu'a min alfa'il adwiyati tana daga cikin mafiya amfanin magunguna da ɗan adam kan yi amfani da su wa huwa aduwul bala ita addu'a ita ce makiyar duk wani bala'i ruwa ba makiyin wuta bane haske ba makiyin duhu bane to duk inda kaga bala'i da musiba to addu'a ne makiyin ta take kashe shi to shine malai ya ce anan wa kuwa aduwul bala ko yudafi'uhu ta yanda addu'a yakan tunkuda musiba da inda jaraba in ta samu mutum wa yu'alijuhu kuma yakan warkar ma mutum da damuwar da yake ciki wa yamna'u nuzulahu kai addu'a ce ma wanda take hana saukan musiba tun kanta iso wa yarfa'uhu kuma addu'a ce take dauke ma mutum damuwa da musibar nan in ma ta riga ta sauka au yi hafifahu ko kuma ya sassauka shi ya sassauta maka shi kila kai za ka yi rashin lafiya sai uwar garken raƙuma ko sha ko sanu ko akuyar da kake kiwo sai ka mutu da ce ta mutu da kai ta mutu wanne za ka zaba da gudu za ka ce in ba za haɗa da 'ya'yanta uku duka su wuce ba komai Allah zai kawo wani to yi hafifu sai Allah saukar da jarabawan a gefen wani abu ba kai a kanka an fahimta ko ko kila idan ciwon kansa ne zai kama mutum sai koma malaria da za a maka allura uku har yanzu dai Allah ya karba addu'a ina fata mun fahimci wannan to shine malam yace wa amru duk ko al'amarin da ya kasance haza sha'anuhu wannan shine al'amarinsa wato yana maganin cuta yana yaƙi da bala'i yana tunkuɗa musiba in ta sauka yana magance ma wanda ke cikin matsala yana hana saukan musiba yana sauƙaƙa matsala in ta sauka duk al'amarin da ya zamto wannan shine sha'aninsa wato addu'a kenan to in ko haka ne hariyun bil muslim ya dace ga duk wani mutum musulmi an ya kifa ala fada'ilihi wa adabi da ya tsaya akan falalan da addu'a ta kunsa da lajubban da take da shi malai ce nas'alullah muna roƙon Allah madaukakin sarki an ya taqabbala minna ya karba daga gare mu wa minkum da ku da za ku ji abin da ke cikin wannan littafi addu'a ya karba addu'o'in mu wa salahul wa salihul a'mal amma kamar ni na sa wa salihu da kha'un ban san ko nawa ne kadai ba to kuskuren kila bugu ne ko wa salihul a'mal da kyawawan ayyuka malam yace fadailud du'a falaloli da darajar da ke cikin addu'a liddu'a'i fadailun la tuhsa malam yace addu'a tana da wasu falala da daraja a wurin Allah wanda la tuhsa ba za a yi kidanye su a kirga su a ce guda kaza bane a wannan littafin kadai malam ba zai gama ba sai ya kawo mana addu'o'i daga alqur'ani irin addu'o'in da annabawa tsarkakan bayi gangariya suka yi guda 24 daga Qur'ani kadai kuma wallahi gajeru masu saukin hadda sannan a hadisi wanda suka fito daga harshen da layon iku anil hawa harshen da bai faɗin san rai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wallahi sai aka mana do'i har guda 46 ko makamancin wannan in ka hada do'i guda 68 zaka samu a cikin wannan littafin wanda in ka liƙe musu to in Allah da matsalar duniya da lahira ka gama da ita jama'a mun fahimci wannan ko Allah ya sa ku yi hikima duk wanda muka yi ku haddace duk wanda muka yi ku haddace insha Allah ku za ka ga haske a rayuwar ina gama in mun gama littafin za mu nemo littafin kaman guda uku mai tambayi guda uku wanda iya kawo mana addu'o'i guda nawa uku kaji ka ma ta ci da kai da yamci kiyu da kai mun wayo wai wanda ya ce qur'ani ne ce addu'a uku idan zan yadda in ma uku ne kai goma za ka kawo ai mala hasa addu'a nawa duk wanda ya kawo su a bashi littafi eh biyar to in dai biyar ne kowanne littafi za a hada mishi da naira ɗari biyar na kati kenan haka ne mun yadda mun yadda Allah ya kai mu lafiya to don haka nan insha Allah wa ƙarshen littafin zamu yi wannan amma fa akwai ustaran nan suka kawo zance ba wannan nake so ba musamman yan hannun dama da ridin nan eh mallai yace addu'a ta ya dace ka tsaya a falalolinta da ladubbanta mun gama nan fadail du'a falalolin da ke cikin addu'a da daraja mallai yace li du'a fadail latusa addu'o'i suna addu'a tana da falala da ba iya kirjanye su wa samaratun addu'a tana domin sakamako mai faranta rai an ce samara shine 'ya'yan yabanya mai daɗi kamar kaga nunannan mangwara mai kyau kaga ai an gama shan wahala an yi shuka ƙarshen amfanin kenan to ita ma tana da wasu amfani a ƙarshen ta da suke da faranta rai waɗanda la tu'addu su ma ba sa gidannuwa wala yakfi annahu naw'un min anwa'il ibada bai wadatar ba kawai a ce addu'a nau'i ne na ibada don a ce mata ibada wa yakfi yana wadatar da mutum ya ji daɗi a ransa annahu a wayi gari a ce da kai addu'an nan da kake yi ba nau'un min anwa'il ibada ce nau'i ne daga cikin nau'ukan ibada kun ga ibada na akwai kalmar abdu a ciki ko kuma duk inda Allah ta'ala zai kira annabi sallallahu alaihi wasallam da matsayi da kalmar abdu yake amfani alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab kun ji abdu ko subhanalladhi asra bi abdihi ga abdu nan tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi fa auha ila abdihi ma auha to a ce addu'an da kake tana da alaka ita ma da irin wannan matsayi aiko abun so ne bal kai ba ma kawai a ce addu'a tana da alaƙa nau'i ce ta ibada ba a'a huwal ibada ta kulluha addu'a ma ita ce ibadan gaba ɗayansa kama akhbaran nabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi ba mu labari bi kaulihi da fadin sa da yake cewa addu'a huwal ibada addu'a ita ce ma ibadan gaba ɗaya rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito wannan hadisi وصححه الألباني مال الألباني إنجلت حديث مال يتي أكو ينقوى مسلمي وترك الدعاء برن الدعاء استكبار مطعين سعيد جرمان كي عن عبادة الله كبرن بوتان الله كما قال تعالى كما إن الله مدوك جزر كيدا كان سيتي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم شيني ما تاكن وانا اللتابه kuma ubangijin kuma halicinku yace ku kiraye ni kun ga shi ne addu'a ɗin ud'uni ku kiraye ni da taku matsalolin astajib lakum ni Allah zan amsa muku innal ladina kuma tabbas waɗanda suka kasance yastakbiruna suke yin girman kai kun san ko mai girman kai ba dan aljanna bane haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace duk mai girman kai daidai da bayan zarra to aljanna ba gidansu bane eh wanda ke girman kai an ibadati gabarin bauta gabarin bauta mani kun ga anan da sai Allah ce an du'a'i gabarin yi min addu'a tunda magana addu'a ake yi amma sai Allah mai da kalmar ud'uni anan ta koma ibadati ta koma bauta ta Allah ta'ala ce duk wanda ya haka sai dukulu da jahannama dakirin da sannu zai shiga wutan jahannama yana kaskantacce Allah ka tsare mu wa huwa dalilun ala tawakkul ala Allah yan uwa musulmi addu'a ita ce babban hujjar da ke nuna mutum ya dogara ga Allah wa zalika kuma haka yana bayyana ne a sarari li'anna da'i domin shi mai addu'a hala du'a'ihi a lokacin da yake addu'a yake roƙon Allah musta'inan billahi yana mai neman taimako ne da Allah haka ne ko haka nan duk wanda ke addu'a zaka tadda shi mufawwidun amruhu ilaihi yana mai mayar da al'amarinsa ne zuwa ga Allah wahdahu shi shi kadai duna siwahu ba ga wani wanda yake bai kai Allah ba ka ko ga duk wanda ya nuna ma Allah ya isa Allah ya isa a wurinsa to lallai zai ga iko kuwa na Allah kama annahu ta'atun lillahi azza wa jalla kamar yanda addu'a har wa yau biyayya ne ga Allah mai girma da buwaya wastijabatun li amrihi kuma addu'an nan amsawa ne ga umarnin da Allah ya bayar ina za mu fahimci haka qala ta'ala ai mun shude a baya kaɗan inda Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah subhanahu wa ta'ala ce ku kiraye ni, ni Allah na yi alkawari zan amsa muku, ya Allah ka amsa mara. Malam ya ce, wa huwa silahun ƙawiyun, ita addu'a silah takobi ne, ƙawiyun mai ƙarfi irin wanda ba ta karewa. Ya sahdimuhul Muslim, wanda mutum musulmi yake amfani da wannan takobin fi janabil khairi, wurin janyo alkhairi. wadaf'i durri da tunkuda cuta haka ne ko takobi in ka yanka sa da ita ba ta zai ba alkhairi ka ci nama halattacce ba in ka sara maciji da ita ba ka kauda cuta an fahimta to shine ce takobi ne wanda musulmi ke amfani da shi wurin janyo alkhairi da tunkuda cuta idan za mu fahimci haka magana ta kare qala sallallahu alaihi wa sallam mai gidanmu da kansa ko ba mai gidanku ba ne ko dai oganmu kenan sallallahu alaihi wasallam gwaninmu fitaccenmu sa gabanka inda kake soya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda ka kiraye mun Allah da mun amsa da dadi ko ba dadi ko ta warware ko ta waraye ko a mutu ko a rai sunnan dai sunnan dai saboda ne saboda mun yadda duk duniya ko iyayenmu ba sa kaunar mu da rahama kamar yadda ka kaunace mu da shi an gafarta maka zunubanka gaba ɗaya an maka alƙawarin aljanna amma ka faɗi kana kuka kana ummati ummati sallallahu alaihi wasallam mu ko yau da jama'a sun samu da sun tsere sun barka ko ba haka bane shi ko an gafarta mai komai an bashi komai na duniya da lahira amma yana kuka yana faɗin al'ummansa al'ummansa yanzu muna da masoyi kaman shi ba mu da kamansa Allah yanda ba mu gan shi ba a duniya Allah kakka haramta mana ganin sara alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man futiha lahu minkum babud du'a'i dan Allah ku rike wannan yana da muhimmanci man futiha lahu minkum babud du'a duk wanda a cikin ku Allah ya bude masa kofan addu'a yana yin addu'a ba malalaci bane indai kaga a cikin rayuwanka kana da yawan roƙon Allah to ka kwana da sanin cewa futihat lahu abwabur rahma an bude maka kofar rahama kenan wanda kuma bai da ba bude masa kofar addu'a ba ba an rufe masa kofar rahama ita ce mafhumul mukhalafa wa ma su ila Allah shay'an yuti ahabba ilayhi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ba taɓa roƙon Allah wani abu wanda Allah ya bayar da wannan abu kuma mafi soyuwan abu da Allah yake so ba ba taɓa roƙon Allah wani abu da Allah ya fi so ba kuma Allah ya ɗauki wannan abin ya bayar min an yas'al al'afiya fiye da mutum ya roƙi Allah rangwame ko lafiya Allahumma inna nas'aluka al'afiya Annabi sallallahu alaihi wasallam ce mutum bai taɓa roƙon Allah wani abu da Allah ya fi so ba kuma Allah ya ɗauki abin ya bada shi kamar ka roƙi Allah ya baka lafiya da lafiya ake bautan Allah da lafiya ake samun imani ya zauna da lafiya ake tara ibada da lafiya ma ake nema abubuwan rayuwar duniya waje annan nahara ma'asha haka ne ko to wannan rangwana mu dai Allah ka rangwanta mana a nan duniya da ranar haduwa da kai kun samu ɗaya ko manzo Allah sallallahu alaihi ce inna du'a ita fa addu'a da kuke gani ya ku al'ummata yanfa'u mimma nazala yana amfani akan abin da ya sauka na bala'i idan bala'i ya sauka aka nace da addu'a addu'an nan takan tasiri akan wannan bala'i wa ma lam yanzil kai har abin da bai sauka ba ma sai nan gaba za a saukar ga za ku nace da addu'a to za ku samu sauki za ku samu saukinsa kenan faɗin annan sulasulan cewa babu abin da ke faɗa da ƙaddara kamar addu'a ya tabbata a an fahimta ko? manala sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'alaikum ibadallahi biddu'a don haka na hore ku ni annan sallallahu alaihi wasallam ina umurtan ku ya ku bayan Allah biddu'a ku rinka yin addu'a ku rinka yawaita addu'a kar ku yi sakaci da addu'a in ka matsa da kwankwasawa an kusa budewa za ka ga buɗe insha Allah Allah ka yi amsa mana idan mun yi rawahu tirmidhi wa hasanahu al-albani malan yace wa huwa silahun har wa yau dai addu'an nan wani makami ne wata kobi ne istakhdamahu al-anbiya wanda annabawan Allah suka yi amfani da shi fi as'abil mawaqif a matsayi wanda suke mafiya wahala duk inda aka wayi gari al'amari ya wahala ya tsanani to akan ƙarshe annaba sukan koma ga addu'a ne tun kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka wannan al'amarin yake tun a manzon farko annabi nuhu alaihi salam wa qala nuhu rabbi la tadar ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tadarhum yudhillu ibadak a ƙarshe ce rabbi firli wa liwalidayya wa ya ta kawowa me yake yi a nan addu'a annabawa da manzanni ulul azmi minar rusul ma first class a cikin manzannin addu'o'i suke yi lazumin ka annabi ibrahim alaihi salam ko yanzu ga annabi nuhu ga sunan da yawa ko ga annabi yusuf alaihi salam wa qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi ya kira ubangiji annabi wane annabi yunus wana da fi zulumati ko Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin malan zai kama a gaba to tunda kaga annaba sun koma kan addu'a kai ma farin hula ka koma can nan ka samu tabarrukin su an fahimta yawwa to mala yace tace dai takobin da annaba suka yi amfani suka yi amfani da ita muna saura minti bakwai yayi eh shine annaba suka yi amfani da ita a wura a matsayi mafiya wahala sai ce ga misali fa hahuwan nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati badr ga annabin mu nan sallallahu alaihi wasallam a yakin badar inda ma nazara ila almushrikin a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli mushrikai wa hum al a lokacin da su mushrikan nan yawan su ya kai dubu wa ashabihi amma sahabbansa salasatu mi'a wa tisa ashara sai adadinsu kawai ɗari uku ne da goma sha tara kacal da annan sulasun ya ga wannan ya san ba adadi ba ne nasara gaskiya ne nasara an gane ko nan take sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama istaqbala alqibla sai fuskanci alqibla ba ya fuskanci gabas ba mu anan ne alqibla take gabas ko in ka je wata kasan ko wani garin sai kaga yamma ne ma alqibla take eh sai fuskanci alƙibla sun marafa ya daihi fa'ilan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗaga hannunsa yana mai cewa Allahumma an jizli ma wa'adtani ya Allah ka zartas mun da abin da kai mun alƙawari na cewa zan ci nasara Allahumma atim atima wa'adtani Allah ka kawo abin da kai mun alƙawari na nasara ya Allah lokacinsa yayi a gare ni Allahumma in tahlik hadhihi hadhihi al-isabati ya Allah idan wannan tawaga ko kaso ko jama'a suka halaka min ahlil islam wanda su ne iyaka masu yi masu jada a ban kasa musulmi a yau ya Allah idan suka halaka fa la tu'bad fil ard ba za a bauta maka a ban kasa ba musulmai sun kare kwanmu da barkwatan mu ne nan ga mu mun fito ya Allah Allahu akbar hunalika ibtiliyal mu'minun ke ko malam mutum 319 su kalli dubu kuma su tsaya su jajirce su tafi wannan ba zaɓin Allah ba ne to wanda ya ɗora zagin su ba taɓaɓɓe ba ne shi first class taɓaɓɓe ma wanda zai kalli waɗannan mutanen a wani hadisin fa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah in tala ala qulubi ahli badarin ba fa yan badara ba duk da na tsallako ya ahli badar eh shi wannan a badara Abubakar ya ce ne halan abun aka ce zaka shiga aljanna ko ya ce abun fa target ne ya ce wannan taron jama'an kai mamaya karubtawa zai ganka ya ɗauka ɗauka akwatin zaɓe ne harka ya aboki na zo kai tauhidi kai musulunci zo kai sunna wallahi zabaniyawa suna nan falye da unadiya sayan kai da jin zabaniya ka san ba zaman lafiya to don haka a bi Allah a zauna lafiya Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kai yanzu inda a yau ne wannan wallahi wani sai ya ridda wallahi ta hudu wani zai bar musulunci za ka gane haka yau kaga wata jarrabawa ta samu sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kaga inda ake kutan kafa malam kaga inda ake zamewa da ƴan dadi arnan ko waɗanda dama su suna ga sun zo musulunci ne ba mistake munafikai a rigan musulmi ka ji suka waɗanda musulunci ya ci nasara ka ji shiru yanzu ma ana maganan za a cire a jami za a sa a jami da an ce ba za a cire ba uku dai mu dama ko ka cire ko ka cire inna kalimatallahi hiya al-ulya ba rubutu ya dame mu ba imanin da ke kirjin mu shine harkar ko ba haka bane yawwa amma ka gwada ka gani da aka ce za a cire a jami ka ji su suna kariya ba ce aka yi wai malamai su rinka bincike yanzu sai su kama ana nema da su kan malamai ba kaga munafunci kenan first class alaji eh wallahi duk inda ka ga masu siffanta sunna malar shiga cikinsu in dantaka ku za a kashe ku tare wallahi ka ci nasara saboda ko za a zo ran alkiyama wasu za su walakanta kun san an siffanta alkiyama da cewa khatidan rafi'atun min idza waqa'atil waqi'a laysa liwaqatiha khafid menene gaba tana kaskantar da wasu tana daga wasu wasu suna cikin tarar malam suna ganin su su ne duniya amma wallahi ran alkiyama gara gara alaje da su saboda shi zai zama kasa su wuta za su tafi wani wanda kuma ka raina walakantacce mai addini to walla a ranar ne zaka gane cewa lalle Allah yana da wasu bayi da ya ajiye wanda ku duniya kun raina su duk wanda bai zaɓi addini a matsayin shine abun tutiyarsa ba to wannan mutumin ya kirga kansa a cikin halakakkuran alkiyama saboda da addini Allah yake awo mun faɗa shi yasa Allah ma bai haifa ba a haife shi balle ka ce ko ƴaƴansa ƴan Larabawa ne ko ƴan Asian countries ne ko ƴan Africa ne ba wannan malam in ka bi Allah ka bi Allah kawai in baka bi Allah ba yanda Allah zai dandana ma matan Annabi Nuhu da Annabi Lut azaba wallahi ba zai gagara matan wata his excellency Allah ya danna ta autan jahannama ba ba zai gagara Allah ba zai gagara ba zai gagara ba yanda ya walakanta fir'auna ba wani mai mulkin da zai walakanta addini ya gagara Allah babu shi illa iyaka kana cin alfarman addu'an annabi sallallahu alaihi wa sallam da Allah ya ce ba za a halakar da kai halakarwa na bai ɗaya ba in bai can haka mu da tuni ma kila an kife mu a ban kasan to da ka yan uwa musulmi ruko da shari'a annabi sallallahu alaihi wa sallam shine tsira ka gane baka gane ba Allah ya gane maka kuma ganewan Allah ta fita ka tun da ya sauko maka da ƙur'ani ko ya aiko maka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama maka gata mu je mu samu wuri mu tsaya to shine sai malam ya kawo wannan hadisin sai ya ce fa ma zala yahtifu bid du'a annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana kira da addu'a maddan yadaihi yana mai mika hannuwarsa yana mika hannuwarsa zuwa sama mustaqbil al-qibla yana mai fuskanta al-qibla hatta sakata rida'ahu har sai da mayafinsa na sama kamar rigansa kenan a yau ko saka tsirin kazamewa daga kafadansa fatahu abubakar radiyallahu anhu sai gamji dan kwarai wanda yayi nasa yayi na masu karamin karbi yayi nasa yayi na rago yayi nasa ne da wanda ba a haife su ba mai dukiyar da Allah ya tsarkake dukiyarsa allazi yuti malahu yatazakka dan aljannan da Allah ya ce kyautarsa sai an gani wala saufa yarda masoyinka ya haye maƙeka ba sai asara sai na abubakar radiyallahu an ɗazu na gansa akan titi duk sun kashe hanya ko suna ta ihu hadda mata ana ta walakanta kai ana sallar la'asar kana dukan kirji me aka yi kenan an cuce ka wallahi karkai shi akai sunna wallahi karkai shi akai sunna duk wanda ya dauki gabarin zagin sahabban nan ba zai ci nasara ba ba zai ci nasara ba annabinka sallallahu alaihi wasallam ce la tasubbu ashabi ko da wasa fa karku zagan mun sahabbai ba ko da wasa karku kuskura ku zage su duk wanda ke ganin ma wai yana ma musulunci aiki ne wai ku kun zo ne ku gyara kuskuren sa annabi ya ce ba a san naka aikin saboda ne yace inda ɗayan ku zai tabko dutsen uhudu dutsen uhudu ko a yau ka je saudiya uhudu iya ganin kai ba a jiya ba shekara dubu ɗaya da wani abu a yau walla a ce ka zaga uhudu da kafa kai ka san ba za ka iya ba ba za ka iya ba sai ka sare a hanya ya ce da za ka kinkimo shi ya zama gol ka bayar ka ce ka bada fi sabilillah kai ne cewa kuskuren su kake gyarawa kai da ba sahabi ba wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to idan sahabi ya zo da mudu ɗaya lokal ɗaya na gero ko na dawa ko na dabino ko rabin loka Allah ya fi san nashi kuma ladan shi ya fi naka girma saboda ne su ne allazina tabawwa'u dara wal iman su ne suka musanya gidajensu da imani su ne suka yi hijira suka bar abin da ran suke so malan za a ji yakin tabuka mutum kafa ta kumbura ta fashe tana jini ya kalli kafan ya yaga rigar sai daura jinin ya ce mata wallahi ko zaki tsinki sai kin bi annabin Allah no kuma yau duk munafukai kake gani wasu wallahi ka ga sunna ta ci nasara mutum ya shiru sunna na kuskure ko ahlus sunna tunda sunnan ba ta kuskure ahlus sunna na kuskure ka ji mutum ya zara kansa kai ya ta fito da fasadi ga sunan kai ka ce arnancin suka so akan musulunci bal ma sun kusan arna akan musulunci ga sunan da ana jin kuma suna tayi kuma za ku gane su wala ta'rifannahum fi lahnil qawl ga suna social media duk wanda ka ji an ce yau ga wani abu na musulunci ana mara banale shi yana suka yana hara to kai masa question mark kuma ka je ka kalli profile ɗinsa a facebook ka shiga profile ɗinsa abu na farko ka kalli friends ɗinsa waɗanda yake friendship da su za ka tadda duk munafukai ne da mayagun 'yan shi'a da baƙaƙen kafarai su suka fi yawa kana gane kana gane mutumin kirki ko aka san haka a social media musamman facebook ta hanyar profile dinsa ina ba ku wannan satan amsar ko mutanen kirki kake so su zama friends ɗinka da yawa daga malamai ko kaza ka samu wani malamin da ka tabbatar account ɗinsa ne ka je ka shiga account ɗin profile ɗinsa ka ga da suwa yake abokantaka almar'u yub'athu ma'a man habba yawmal qiyamah kowa ka kalli abokan shi in kaga ba su cikin naka abokan ka tuttura musu friend request Allah ya taimake ka kaza mutanen kirki ka daina ganin na banza ko ba haka bane to haka wanda ka ji ya matsa da sukan addini in Allah dan ka je ka duba abokan shi a Facebook zaka ga duk irin shi ne za mu ne ta tarda mu je mu dukkan wanda ji ko ya zo wani wuri ta rubutu ya shagude kana zuwa ka bi tarihin posting din sa zaka gane ba gaskiya bane abin da ya faɗa ba gaskiya bane to so da kai uwa musulmi wannan dai shine a takaice malika yake cewa annabi sallallahu bai gushe ba yana kiran Allah da ta hanyar addu'a da mika hannuwansa zuwa sama sai da sayyidina Abubakar ya tako fa akhadha rida'ahu ya dauki mayakun nan nasa da ya zame daga kafadansa wa alqahu alaman kibihi ya dora masa ya jefa sai maida sa akan kafadansa thumma altazamahu min wara'ihi sannan sayyidina Abubakar saboda tarbiya malam sai ya koma ya tsaya a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi a bayansa bai ma tsaya a gabansa ba ga yana fuskantar kibla ba sai koma bayansa ya tsaya a bayansa ka ji abokai na kwarai wa qala sai ya ce masa ya nabi Allah ka ji girmama ku ya annabin Allah kafa wallahi ya ishe ka kai makura abinda ka faɗa din nan ya isa wannan abin da kake faɗa na munashadatuka na magiya da kake rabbaka kake ma ubangijinka ya isa fa innahu sayanjizu lak wallahi Allah zai zartar maka da wannan abin da ka roka ma wa'adaka na daga abin da ya maka alƙawari din nan zai zartar da shi ba za ka tozarta kaga amfanin zama da mutanen kirkin da muke faɗa yanzu ko matanka ne ka shiga gida hankali a tashe ta ce to ni kaga ka je ka ɗibo rikicinka a waje za ka ƙare a kaina ka san kaza wannan ta hada maka kashi su zama biyu kenan ko amma ka samu irin ummu salama ba tana shigowa ta ce kwantar da hankalinka dan Allah karka damu ni dai na san kawai an taɓo ka ne amma wallahi abu ne mai sauki ka san kai fa akai akwai ka da sa ai komai yadda ya kamata me ye matsalar ne faɗa mu ji ai abin da ya shafe ka ya shafe ni tun anan zaka ji tati ko ta ta fafi sannan matsalar ya tafi ko ka auro yar nanaye ma da yar tiktok ka tashi kiyamun laili ta ce kai ka san bala'in da ka ja ma kanka ta koma kan gari ta ja ma yaƙi lokacin sanyi abdullahi dan mas'udi na cewa lokacin sanyi lokaci ne da muminai suke motsa jini a sallan dare amma kai ka dauko wadda malam tana sare ma kafa kai kaga da matsala wala kai virus ya yi scanning ba koranta za a yi ba sai a fara kai ta majalis din malamai waɗanda suke masu raya zuciya ko ka fara downloadin mata karatu suka malam Ahmad Tijjani Guruntum ko ka san din mai sauraron malam Guruntum zuciyarsa bata gyaru ba to gaskiya da matsala da matsala da kaji duniyar nan ka fara rauni kawai je ka nemo malam Tijjani Guruntum kai ta saurare in Allah daka ku aje ko ina zaka ji kai ma network ɗinka akalla kai caji ka kai wani matakin Allah ka ƙara malamanmu na sunna albarka da lafiya ya jama'a ina ga kanmu matsa mu kanmu da yawa mu ce mu takaita a nan insha Allah ko in Allah kai mu gobe sai mu tashi amma dai kamar yadda na faɗan Allah da darussa uku za mu kammala littafin insha Allah na'am a muna amfani da wannan munasaba din da wannan dama muna mika ta'aziyya ga dan uwa malam Usman abu abdurrahman ko a yan facebook suka ce limamin cikin gida ko da dai hadda na wajen limamin da bai da mimbari ke an fahimta akwai yayarsa da allah ya mata rasuwa kuma mahaifiya ce ga ɗan uwa ɗalibin ilimi da ake tare malam abokata da malam bashir muna roƙon allah ta'ala ya gafarta mata da rahama mun yi mata ta'aziyya jiya karatun ɗariƙus salihin a wannan ma muna ƙara maimaita addu'a Allah ya damanta mata littafinta, Allah ya sa kabarinta ya zamto dausayi ne daga cikin dausayin aljanna, ‘yan uwa kuma da wannan rashi ya shafe mu gaba ɗaya tare da su, muna roƙo Allah ya ba mu haƙurin rashi, Allah kuma ya ba mu guzurin ayyuka na alkhairi da za mu cin mata da su, wa asiru da awana an alhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ka ce mene? to na ce ran laraba kuma na ce ala kai mu gobe to malam nora na ɗauki gyara na yi kuskure a'a ai gyaran da yana da muhimmanci ran talata na ce babu karatu gobe ne kuma talata na faɗi dalilin na ce saboda malamin mu malam malam abubakar juma da gida ɗaya na karatu a masallacin bakin kasuwa masallatan sun yi kusa da juna da yawa sannan kuma na biyu mahalartan ma kusan duka aka ko shi yasa za mu sallake saboda girmamawa gare shi to insha Allah gobe babu karatu sai mu sallake sai ji sai da kuma ran da kuma ran yaushe ran alhamis insha Allah eh nagode Allah saka ma da alkhairi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh